لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو وتن بيو وتن سفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan tara a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shi ne ɗinmu na talatin daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh abi abdullah muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullah ta'ala idan jama'ar musulmi a ba su sha'afa ba ba su manta ba a mun kammala da babi da yake magana akan asidiku almunafi lil kadhib wato gaskata kalmar shahada wanda ainihin wato yake abin nan ko da ƙaryata ta da kuma yin watsi da ita mun yi bayani gwargwadon iyawa a yau kuma za mu tashi kan asharɗul asadis al-ikhlas al-munafi lishirk wato yin kalmar shahada tsakaninka da Allah ba don wata manufa ba sai don kana so ka bauta wa Allah ka samu aljanna ka mutu ka samu rahama ka samu Allah ya tseratar da kai azabar wuta ba don wata manufa ba ma'ana dai karka munafurci Allah karka munafurci al'ummar musulmi ya zamanto a zuciyarka la ilaha illallahunka ba ta munafurci ba ce musulunci kake tsakaninka da Allah to wannan shine gabar mu ta yau ta shida insha Allah ta'ala malam yace wal ikhlasu abinda ake nufi da al ikhlas shine tasfiyatul amali a bi salihin niyya wato shine mutum ya tace ya wanke ya tsaftace aikinsa da kyakkyawar niyya an jami'i shawa'ibi shirki daga dukkanin dangogi na shirka dukkanin rassa na shirka ya zamanto babu kuma ka ka ainihin wato saka shirka a ciki wannan shine al-ikhlas in aka ce shawa'ibu shirk ana nufin duk wani reshe da duk wata gaba ta shirka shirkan nan karama ce ko kuma shirkan nan babba ce ko kuma shubuhu shirka abin da yayi kama da shirka ko kuma dangin abubuwan da za su hana aikin ka karbuwa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zai jawo maka tasgaro wato afatul ikhlas cututtukan ikhlasi matsalolin da idan suka karkewa ikhlasi yana iya samun tasgaro da matsala to ya zamanto ka wanke aikinka daga irin waɗannan abubuwa ɗin shine shawa'ibu shirk qala jalla wa'ala Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Fa'abudillaha ya kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ka bauta wa Allah mukhlisan lahuddin kana mai tsantsanta bauta ga Allah, sai ce, Ala lillahi dinul khalis, saurara ga Allah tatacce kuma wankakke kuma tsabtataccen addini yake wanda yake cike da ikhlasu. والذين اتخذوا من دونه أولياء wanda suka riƙa a matsayin majibintan lamarinsu gaba ga Allah waɗannan ba za su tsinana musu komai ba amma sukan fake su ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba ma bauta musu face muna fatan su samar mana kusanci na rahama a gurin Allah wato su suna ganin Allah bai kai a tafi gabansa kai tsaye ba ko ya fi ƙarfin a tafi gabansa kai tsaye sai an biyo ta hannun wani na fata an fahimta yasa a ƙarshe Allah ya ce inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yahtalifu Allah zai musu hukunci cikin abin da suka kasance suna sabani akan shi wa qala subhanahu Allah ya sake faɗa a cikin suratul bayyina yace wa ma ma din nan manfiya ce wato ba a umarce su da komai ba an kora duk wani abin da kake a duniyan nan Allah ya faka shi a gefe ba shi ne dalilin da aka yasa aka halicce ka ba kamar wa ma khalaqatu ita ma ma din nan mecece manfiya ce duk wani abin da shi ya hana ka yin bauta to Allah ya ce fakar ka kuskura ka zo min da hi lahira ni ba hi zan tambaye ka ba abin da zan tambaye ka kawai ita ce bautan nan don haka duk abin da ka san zi ya hana ka bauta to kar ka yadda fa ya zama shine uzurin da zaka ambata min a gobe kiyama in na ci tsiye ka shine anan wa ma umiru can wa ma khalaqatul jinna wal insa duka waɗannan ma din aikin su iri ɗaya ne ba umarci mutane da komai ba illa liya'budullaha sai dan su bauta wa Allah mukhlisina lahu din kuma bautan nan kar su yi dan wata manufa a su yi ta kawai tsantsa ga Allah subhanahu wa ta'ala tsantsa ga Allah subhanahu wa ta'ala na fata na fahimtar magana to wannan abin da ake bukata kowane musulmi ya tabbatar da cewa ya ainihin wato yi kenan ya bauta wa Allah kuma kada ya haɗa shi da kowa kuma ya yi bautan nan tsakaninsa da Allah lada ke nema ba wata bukata ta duniya yake da ita ba bukatan nan karama ce ko babba bukatan nan ta dukiya ce ko ta kuɗi ko ta mata ko mata menene shi yasa kafirai sun yi ta zargin manzon Allah jama'a idan yazo yana wa'azi kuma shi yasa kai mai wa'azi ka sani kuma kai mai karatu ka sani kai mai addini ka sani duk abin da zaka yi wallahi ba zaka birge mutane ba wallahi tallahi ba za ka taɓa birge mutane ba kawai kai damuwarka ka yi ƙoƙari ka birge Allah wanda dai ya zo ya ce ya yaba ma ka ce oho dai da ka yaba da kar ka yaba ni dama ba dan kai ne ba Allah nake nema ya biya ni wanda ya kushe ka ce oho dama ban yi dan ka kushe ba na yi ne dan Allah ya karɓa in a gurin Allah ba kushashe ba ne ni in ka ga dama kai ta kushe na har sai na ƙari jama'a kun fahimci magana maganar ba maganar wasa ba ce magana ce ta gaskiya ta hakika ita ce tushen zuwa lahira ba matsala amma wallahi tallahi daga lokacin da mutum ya ɗauki matakin burge jama'a da burge mutane to na farko dai ba zai yiwu ba ka burge mutane idan kai abin da wani ya ji daɗi to a lokacin wani kuma ka ɓata mishi rai jama'a haka ne ko ba haka ba in kai abin da wani ya yaba to a lokacin wani kuma yake menene kushewa shi yasa ka nufaci Allah da abin da za ka yi masu zagi su ta yi kai gum da kunnanka da bakinka da idanka kai shiru ba ruwanka da su masu yabo su ta yi kai gum kai shiru ba ruwanka da su saboda dama su ba su ne target ɗinka ba target ɗinka shine rayoma tamuru sama'u maura wa tasirul jibalu saira ranar da za a yi karaskiya tsakaninka da mala'ikan mutuwa wannan ita ce target ɗinka ranar da za a tsaga rami a danna ka a ciki wannan shi ne target ɗinka a kan duk abin da kake na ibada to in ya zama wannan shi ne kullum ka to ka gama da duniya ka gama da mutane ya sa sayidina ali wata rana ya fito ya yi miƙa ya ce ya duniya gurri gairi ke duniya ki ruɗu wani amma billahi lazi aliyu ya fi ƙarfinki yes ka ji maza malam wanda suka shirya gamuwa da Allah ya ce duniya da 'yan duniya ku ruɗu wani kam amma banda aliyu aliyu in Allah da aƙida da tauhidi da ikhlasi ya zauna daram a zuciyar shi ba wanda ya isa ya saka shi ya yi wani abu ba don Allah ba ko ya yi don wasu matufa ko don wata bukata ko don wata duniya ya ce duniya ruɗu wani amma wallahi aliyu ya fi ƙarfin ki billahi lazi to ka samu mataki irin wannan ya zama ba wanda kake kallo a gabanka lokacin da ka tunkari yin abun addini da wani ya ce kayi da wani ya ce baka yi ba oho ba ruwanka da kowa na rantse da Allah duk mutumin da Allah bai azurta shi da wannan ba to ya zo duniya a banza kuma ya koma a banza Allah ka kiyaye mu shine yake cewa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din ba umarce su ba face su bauta wa Allah suna masu yi dan Allah mukhlisina lahu din Allah ya ce hunafa kuma suna tatattu wankakku a cikin addinin su ba shirka ba bid'a ba son zuciya ba zalunci komai gaba ɗaya abin nan wa yuqimu salata su tsaye da sallah wa yu'tu zakata su ba da zakka wa zalika dinul qayyima Allah ya ce wannan shine addini tsayayye wanda babu karkata ko bauɗa a cikin sa Allah ya faɗa mana cikin suratu zumar ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace kul ka ce musu Allah a'budu mukhlishan lahu dini Allah nake bautawa ina mai tsantsanta addini na gare shi jama'a kun fahimci maganar da ke ku annabi da kansa Allah ya ce ka shelanta wa duniya ni kake bautawa kuma dan ni din kake yi abun guda biyu ne kar ka bautawa wani ka bautawa waye kar ka yi dan wani ka yi dan waye to abun guda biyu ne duk abin da zai bayi zuwa ga bautawa wani kar ka yi shi in kuma kai ka bauta wa Allah to kar ka bauta don wani dukansu shirka ne bauta wa wani shirka ne ka bauta wa Allah don wani shi ma shirka ne kun fahimci maganar da kyau ko bauta wa wani menene shirka ka bauta wa Allah kuma don wani shi ma shirka ne don haka sai ka tace waɗannan abubuwan guda biyu ka yi bautarka ga Allah ka kuma menene bauta wa Allah dan Allah ka yi bauta wa Allah dan Allah ka yi tauhidin Allah dan Allah ka yi sallar Allah dan Allah ka yi azumin Allah dan Allah ka yi nafilar Allah dan Allah ka karatun alƙur'anin Allah dan Allah ka karanta littafin la ilaha illallah dan la ilaha illallah jama'a kun bayyanci maganar da kyau ku duk abin da za ka yi ya zama Allah kake yi wa ba ka da buƙatar komai da kowa a gurin wani wallahi tallahi wallahi wallahi ba za ka samu rabo ba sai ka yi haka Allah ka azurta mu da wannan wa ta'ala Allah ya sake cewa innal munafiqina fi darakil asfali minan nari inna harfu nasbin ne wa tawkid al munafiqina ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al fatahatu zahira ala akhirih lallai tabbas ba kokwanto babu raurawa ba shakka almunafiki na munafukai fi darakil asfali minan nari suna kasan kasan kasan wutar jahannama me dalili saboda sun nemi su yaudara Allah sun nemi su yaudara Allah kun san mun ce ba zai yi wa a yaudara Allah ba Allah ya ce yukhadi'una Allah والذين آمنوا سيتي وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون الله يتي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا سيتي فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله يتي ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سنة قل ماكرتي Allah na warware kullum makircinsu shi ne wa makaru wa makarallah wallahu khairul makiri na Allah shi ne fiyayyen wanda suka iya warware makircin makirai na fata an fahimta domin kalmomin su almakru su alkaidu na fata an fahimta da shauransu malamai suka ce ba a jingina wa Allah kai tsaye sai idan akwai muƙabili jama'a kuna fahimtar magana ba a jinginawa a ce Allah almakiru ne domin kalmar almakiru mummunar ma'ana ce to shi kwa Allah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira sai dai a ce huwa makirun liman yamkuru bihi shi mai warware makircin wanda ya kulla masa makirci ne jama'a kun fahimci magana huwa ka'idun liman ya kidu alaihi shi mai warware kaidin wanda ya kulla masa kaidi ne na fata kuna fahimtar magana da shauran ma'anoni irin wannan wanda suke ba a jingina su ga Allah kai tsaye su saboda haka Allah maɗaukakin sarki munafukai sun nemi su yaudare shi su yi kafa cikin musulunci kafa cikin kafirci sai Allah ya ce to su da suka yi wannan to azabar su tafi ta kafirai me dalili saboda kafiri bai wahalar da musulunci ba ya ce hi ba zai musuluncin ba kawai amma su da suka tahe suka ce suna musulunci suna kafirci kuma ya Allah ya ce to tunda kun raina mana hankali kun rena wa musulunci ajawali to maimakon na muku azaba irin ta kafirai to bari in ɗanɗana muku mugunya da tafi ta kafirai jama'a kuna fahimtar magana sai zama sun ɓuya a bayan wayansu abin da suka guda ita ce menene azaba sai azabar ta ƙara nunkuwa saboda mummunan aikinsu jama'a kuna fahimtar magana me ya ja musu wannan shine rashin tsarkin zuciya a cikin menene addinin musulunci ba su tsarkake zuciyar suka yi addini tsakaninsu da Allah ba sai ya zama sun yi haka a matsayin dabara sai dabara ta zamanto musu matsala jama'a kuna fahimta shi yasa wallahi ko kai a yanzu kana musulmi kar ka sa wayo da dabara da wata hikima da wani zaurance da wani murkususu kana yin abu a gefe gefe kana rara gefe kana ha'inci kana zamba cikin aminci a musulunci wallahi tallahi zaka sha wahala a gurin Allah kar ka kuskura kawai ka zama ɗan firi in gaskiya ne gaskiya kuma a yi ta in ƙarya ne ƙarya baka ciki magana ta ƙare wallahi duk mutumin da bai zama haka ba yana musulmi wallahi in ya gaba da Allah ba zai share ba wannan shi ya kai munafukai cikin wuta kuma suka dawwama suka samu azaba da ta fita kafirai bala'i to kai kana musulmi kar ka yadda wannan mahadar ta haɗa za ka yi musulunci za ka yi addini magana ce tsakaninka da wani har ka aka ɗora maka an baka amana an ɗora ka akan wani layi wallahi ka tsaya ka yi gaskiya da gaskiya yadda Allah ya ce ai gaskiya in kaki ka ce bari ka sa wayo to za ka iya wanda kake tare da su ai ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kafirai cewa suna yaudara yukhadi'una Allah wallazina amanu suna yaudarar Allah da wanda suka yi imani sai Allah ya ce kan suke yaudara don munin abin da zai dawo a kansu ba zai musu daɗi ba don haka ba su yi wa Allah ba ba su yi wa suwa ba mumine ba kansu suka yi wa mu ji tsoron Allah mu gyara irin waɗannan alaƙoƙin kowace harka ce ka tsaya ka yi ta ta gaskiya ya Allah ya ce a yi abin nan a yi ya annabi Muhammadu ya ce a yi a yi yaya sharaɗin musulunci al'ummar da suka baka wannan amanar ya aka tsara aka yarda aka yarjejeniya kaza to a tsaya akan wannan domin annasu ala shurutihim Allah ya yarda idan musulmi suka haɗu akan wata matsala suka yi shawara suka yanke to a tsaya akan wannan kada wani ya koma yi wani abu daban kana yin wani abu ka saba mumine yan uwanka to kuma ka saba wa Allah jama'a kun fahimci maganar da kyau ku saboda haka wannan shine daidai shine addini Allah ya ce wa zalika dinul qayyima wannan shine tsayayyen addini wanda babu hayaniya a ciki Allah ka ba mu ikon kiyayewa shine yake cewa awalan tajida lahum nasira ba za su samu mai taimakon su ba sai Allah ya ce illal ladina tabu waɗanda za su samu tsira a gobe kiyama sai fa waɗanda suka tuba wa aslahu kuma suka gyara aikinsu wato tuba yasa sharuɗan tuba da ake kawowa guda uku na farko wa an ya turkal ma'as ya tafi sa'atiha in kana mutalabbisan biha mutum ya bar aikin sabo in yana cakuɗe da aikin saba na fata an fahimta na biyu annadamu alama maza ma fata mutum ya yi nadamar wanda ya aikata wanda ya wuce kullum idan ya zauna yana ta tunani aka taɓo shi ɗan razana ya ɗan abun nan to ana ya lafiya ko to wallahi ina tuna abubuwan da ne ne kai Allah Allah ka yafe mu ya zama kullum kana cikin nadamar abin da ka aikata abu na uku wan niyyatu Allah ya uda ila dhanbin mutum ya kudurta niyyar ba zai koma zuwa ga wannan mai ba saban ba da ba kuna fahimtar magana abu na hudu idan laifin yana da alaka da wani dan adam to ka je ka nemi yafiyarsa in na yafiya ne in wani abu ka zalunce shi mayar masa kayansa in yace ya yafe shi kenan idan kaga in ka mayar masa karara jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko zai gane kuma zai kai ka kotu ya ce bai yarda ba ai akwai saura to yi ƙoƙari ka biyar da abin ka isar masa ko da bai san haƙƙinsa ba ne ya zamanto kai niyyarka ka mayar masa da haƙƙinsa ne misali ka cuce shi dubu goma a'a dubu ashirin a'a talatin a'a hamsin a'a ɗari kama kana ganin yanzu ka je ka ce wani ga dubu ɗarin ka na zalunce ka amma ka yi haƙuri zai ce oke dama a kai mugu ne to wallahi ba iya ɗari ba ce ɗari tara ne da haka sai ka kawo shauran kaga akwai matsala ko to shi kenan wata rana kawai sai ka buga mar waya ka ce wallahi wani wani alheri aka yi mu shi ne na ce ya kamata kai ma dan ya gama wani abu iye kwarai da gaske ce to ga nan zuwa ka ce wata wallahi miliyan ɗaya aka banda haka ga dubu ɗari kai ma ka je ka ɗan yi cefa ne kai Allah ya saka da alheri Allah ya ba da lada Allah ya albarka wallahi wallahi kana kaunata yayi kuka wallahi bai san ɗarin sa ya cinye ba billahi la ilaha illa Allah kai abu a gurin Allah ka tsira dan ka san kamar masa da abin da ka zalunce shi amma shi bai sani ba saboda tsoron saboda fitina tsakanin musulmi ba ta da amfani da ma Allah baya son fitina shi yasa duk annabi ya samar mana da irin waɗannan hanyoyi malamai suka ce wannan idan kai haka ka fita firi baka da matsala da izinin Allah to abu na hudu kenan in ka san abin yana da alaka da wani mutum musulmi to ka je ka mayar masa da wannan abu abu na biyar malamai suka ce al'ikhlasu ka tuba don waye don Allah bahaushe ya ce kwattuba don wuya ba lada ka je ka ji zamfarawa haka suke faɗa kwattuba don wuya ba lada na fata a zamfarawa ne suke faɗa ba abdullahi duk wanda ya tuba saboda wahala ba dan Allah ba suka ce ba da lada ba fa tauhidi suka karanta ba kawai hausa su ne ta ba su haka kuma sai daidai da aya da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na fata an fahimci magana abu na shida shine abin da muke magana yanzu a kai da muka ce da allah maɗaukakin sarki ce walan ta da lahum nasira sai ce illal ladina tabu wa aslahu ka gyara rayuwarka kuma ta gaba kada ka kuskura wani makamancin irin wannan ya sake menene faruwa da kai to malamai sun kawo sharuɗan tuba har sun kai su kusan guda tara jama'a cewa lalle sai ka cika waɗannan al'amura ɗin kafin tubanka ya samu ainihin wato karɓuwa a gurin Allah amma a yanzu iya wanda zan iya tunowa kenan ina ganin ai ko maki za a ban za a bani 60 ko ba 100 ai akalla ko to Allah ya datar da mu wata ran aka ƙara samu ku shauran insha Allah to shine yake cewa wa atasamu billahi kuma suka yi riko da waye da Allah bayan sun tuba sun gyara aikinsu kuma suka runguma Allah hannu bibbiyu wa akhlasu dinahum lillahi abu na uku su yi addininsu kuma dan waye dan Allah sai Allah ya ce fa ulaika ma'al mu'minina malamai suka ce an yarda da imaninsu amma tunda sun taba ɗanɗana munafurci a baya Allah maimakon ya ce wa ula'ika ko fa ula'ika humul mu'minuna sai Allah ya ce a'a suna dai tare da muminai a cikin imani in ya tabbata yadda suka tuba sun gyara sun bi waɗannan sharuɗan to sun zama muminai in kuma dama munafurcin ne sa suka tuba dan su dawo domin sukan yi haka ba haka suratul baqara ta ce mana ba ko ba haka ba innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا كو اولئك لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا wanda suka kafirce suka yi imani suka sake kafircewa suka yi imani suka sake kafircewa kuma suka ƙara kafirci Allah ya ce waɗannan ba za mu shirye da su ba sun tafi tubar mu zuru kenan to shi yasa malamai suka ce he Allah bai ce fa ulaika humul mu'minuna ba an yadda sun tuba an yadda muminai ne amma a sa musu sunan muminan kai tsaye sai Allah bai faɗa ba sai ce ma'al mu'minina suna tare dai da muminai in ya tabbata to sun zama muminan gaskiya in suka mutu a kai amma idan suka canja to dama ba mu ce su muminai bane domin Allah ya ce kai mumini ne ko ba za ka yi kafirci ba fa ko ba haka bane don Allah zai faɗi magana kuma ta dawo ta tashi daga baya to shi yasa sai Allah bai ce wa ulaika humul mu'minuna ba sai ya ce ma'al mu'minina suna tare da muminai munafurci ba kyau jama'a in za ka yi addini ka yi don Allah daga ka shiga layin munafukai to lamarinka ya ɓaci tafi suratul munafiquna tafi suratul tauba ka ji yadda Allah ya dinga ruwan bala'i da azaba akan munafukai yadda suka dinga wahalar da annabi muhammadu ya ƙuluna la'in raja'ana ilal madinati la yi janna al'azzu min hal adal Allah ya ce walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin na fata kuna fahimtar magana saboda haka munafukai sun wahalar da musulunci jama'a kuma har yanzu nan a wannan duniya wallahi waɗanda suka fi wahalar da al'umma ma gaba ɗaya ba addini ba munafukai ne yanzu a harkar tsaron nan munafukai suke wahalar da al'umma jama'a ko ba haka bane kwanan nan shugaban abin nan NDLEA ne kan ko menene wannan buba marwa ne mai sunansa ne buba marwa kwanan nan naji yana bayani an kama an kama kwayoyi da ake shigowa da su jama'a ake bawa 'yan ta'addan nan da suke kashe jama'a na kusan naira biliyan uku ko sama da haka biliyan fa ba miliyan ba ƙwayoyi na kusan biliyan uku aka kama an shigo da su za a shiga jeji da su a raba waɗannan mutanen akwai wata ƙwaya da wani yake gaya mu ya ce wallahi in mutum ɗaya jefa ƙwaya ɗaya ce in ya afata sai ya yi kwana uku bai san me yake yi ba zai harba kowa bai san ya harbe ba zai yi fyaɗe wa mace bai san ya yi ba zai sara wani bai san ya sara zai yi duk abin da ya ga dama sai bayan kwana uku idan ana lissafa masa abubuwan da ya wani sai fashe da kuka ya ce ya aka yi aikata wannan abu saboda an ba ya afa saboda za ka yi mamaki jama'a mutane suna magana da yarenku suna kalma da kalmominku suna addini da musuluncinku amma suna aikata abin da kai kana mamakin yaya musulmi zai aikata wannan abu za ka yi mamaki wallahi wallahi akwai harkar shaye-shaye akwai harkar shaye-shaye kuma munafukan ƙasan nan daga cikin wasu manya mugaye azzalumai wanda ba sa so matsalar nan ta ƙare wallahi suna daga cikin wanda suke injiniyarin wannan fitintunin jama'a saboda haka a munafurci a harkar tsaro munafurci a ma'aikatar ilimi munafurci a ma'aikatar ko duk wata ma'aikata duk wata farstatal na rantse muku da Allah babban abin da ya hana abubuwan ƙasar nan tafiya munafurci munafurci mutum yana magana kai za ka ɗauka ɗan gidan ubayyu ɗan ka'ab ne saboda tsabar imani a baki amma yana shan kwana wallahi sun matallahi in ya kantama wasu al'amari in ya takarkare ya ɗirka muku wani bala'i sai ku rasa ina za ku sa kanku suna nan su suka cika ƙasar su suka cika makaman gwamnati su suka cika manya-manyan gurare ke sa muke cewa waɗanda Allah ya azurta mu da su muke zaune a nan ku ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah baki ɗayan mu mu ɗauki waɗannan darussa mu saka su a cikin aikin mu don ba mu san ranar da zaka zama wani babba a ƙasar ba ko ba haka bane su ma waɗanda ka gansu yanzu manya a ƙasar suka gallabi jama'a ai da ɗaliban wasu ne su ma da a ƙarƙashin wasu suke ko ba haka bane jama'a yau Allah ya ɗaukaka sai kai su matsayi ga sun gallabi kowa sun hana kowa sakat to kai ma ba mu san me Allah zai mai da kai ba nan gaba gaibu ne kai da ni da kai dukan mu ba mu san me Allah yake shirin mai da mu ba wallahi idan ba mu tsaya muka dora rayuwar mu akan tsarin addini ba ranar da duk muka zama wasu abubuwa wallahi sai mun zamanto cikin wanda zamu gallabi kasar Allah ya sauwaƙi Allah ya yayi da haka dole ne mu tsaya mu nutsu mu dinga fahimtar waɗannan abubuwan mu dinga saka abubuwan nan a cikin aikin mu ranar da duk ka zama wani kicima ko wani babba da izinin Allah zaka ga cewa ainihin wato ka tsaya kayi abin da ya kamata yanzu irin abubuwan da shugaba Erdogan yake yi wallahi sai kwanakin baya da ne gogulin ina karanta tarihin wannan bawan Allah da larabci wallahi sai na gane ashe ya kamata ashe ashe in kaga mutum cikin tsari na tarbiyya ya zama shugaba bai kauce ba binciki ya rayuwarsa ya taso binciki rayuwarsa ya taso saboda irin abu da kwanan nan yanzu ya saka duk makarantun gwamnati gaba daya daga cikin topic din da sai ka ci sannan ka zama qualified sai ka ci darasi na tarihin annabi Muhammadu sai ka san waye manzan Allah sannan a saka maka wayar da nekonsu babban darasi da za ka ci shine ka ci tarihin manzan Allah idan baka san mas ɗinsu kenan idan baka san annabi Muhammadu ba kawai you are not qualified you are totally disqualified an yi disqualifying naka kayi waje billahi lazi to kai a ce shugaban ƙasa zai iya wannan dokar baka bincika wane ne shi ba ya aka ya taso wannan irin tahi wannan irin rayuwa wannan irin tsari wallahi sai ka je kana karanta mutumin na ka ce haba baban zaba wallahi ya tashi cikin tarbiyya ne da addini iyayensa mutanen kirki sun tsaya a kansa har Allah ya iso shi wannan matsayin gahi yanzu duk duniya a yanzu kusan an yi ittifaki babu shugaban kasar da yake wa musulunci kariya kamar shi babu shi har yanzu duk duniya har Saudiya ba sa kare addini yadda wannan Erdogan din yake kare arna yake kare addini daga arna da munafukai da Yahudawa ka je ka binciki tarihin shi na toki kai ko shugaban toki ko yawwa erdogan ko yawwa shugaban turkiya na fata an fahimci magana allah ya shirye da mu allah ya datar da mu saboda haka tsara rayuwa akan addini da tarbiyya yana da fa'ida baka san me allah zai mai da kai ba gaba baka san me allah zai mai da kai ba don haka ka yi tsaya tsayin daka ka shirya rayuwarka mai kyau duk wani abu na haram babu kai duk abu na kaza babu kai ranar da allah ya tofa albarka a rayuwarka ka zama wani abu wallahi sai ka ji ba abin da kake kyama sai irin waɗannan ayyukan sai irin wannan aikin saban sai ka ji duk duniya ba abin da kake kyama kamar sa amma ka bar rayuwarka ka razube to gaskiyar magana idan ka zama wani kicima to zaka kicimo mu gaba daya Allah ya kiyaye to shine dan haka yake cewa fa ulaika ma almu'mini Allah malam yace faja'ala ta'ala shar'a kaunihim ma almu'minina an yukhlisu dinahum lillah kaga sai Allah ya sanya sharadin kasancewarsu cikin muminai ya zamanto addininsu sun tace shi saboda waye saboda Allah faman qalaha don haka duk wanda ya faɗi wannan kalmar zahiran a bayyane walam yaku mukhlisan amma a zuciyarsa ba don Allah ya faɗe ta ba falaisa huwa ma'al mu'minina malam ibnu rasulan yace wallahi baya tare da muminai shi ba mumini bane in dai ya faɗe ta a baki zuciyarsa bata kudirce ba bata yarda ba bata amince ba to shikenan shi dai yana nan a matsayin musulmi amma na ƙarya in kana jin wato abin nan musulmin bogi ko to wannan shine musulmin bogi wanda ba na gaskiya ba ba irin suke shiga aljanna ba bal huwa ma'al munafiqina a'a shi yana tare da munafikai alladhina hum fid darkil asfali minan nari waɗanda suke cikin ƙasan ƙasan wutar jahannama jama'a kun fahimci maganar da kyau ku don haka fala budda min al ikhlas fi la ilaha illallah malam ibnu rasulun yace ba makawa wallahi in ana so a gama lafiya fa sai an yi ikhlasi a kalmar shahada kuma ba kalmar shahada ba duk abin da zaka yi kai ikhlasi in kana so ka tsira wallahi sallar ka sa ikhlasi karatun qur'anin ka sa ikhlasi sadakar ka sa ikhlasi tauhidin ka komai ya zama akwai ikhlasi in ba haka ba wallahi wallahi mutum zai gama ibadar zai lahira Allah kuma yake kula shi Allah ka tsare mu daga wannan bala'i la ilaha illallah an gane magana da kyau ko a bi an ya yaqsida bi qawliha a tama'an min matami'id dunya kar ya zamanto mutum ya zamanto yana neman wani kwadayi ne na abin da ya shafi kwadayin duniya wala riya'an ya zama ba dan riya yake furta ta ba wala sum'atan ba dan a ce masa hi mai tauhidi ne yake furta wannan kalma yake aiki da ita ba wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala ya tabbata daga sahabi abi hurairah Allah ya hada mu da abu hurairah a jannatul firdaus qala abu hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace as'adun nas bi shafa'ati yawmal qiyamah mutumin da yafi kowa cancanta da samun ceto na a gobe kiyama in ji manzon Allah man ƙala la ilaha illallahu khalisan min kalbi wanda ya ce la ilaha illallahu tsakaninsa da Allah a cikin zuciyarsa musulmin gaskiya wanda yana addini don neman yardar Allah annabi ya ce wannan shi ya fi kowa rabautuwa da ceto na gobe kiyama don haka babu ikilasi to ba kai ba ceton annabi muhammadu don duk mutumin da ba ikhlasi da kalmar shahada a zuciyarsa to munafiki ne shi ko munafiki baya samun ceton manzon Allah jama'a kuna fahimtar magana da kyau saboda haka annabi yace sai ka zama haka wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi shi yasa malamai suka ce babu abin da yafi wahala a duniyan nan irin ikhlasi ikhlasi yana da wahala karanta littafin hajatuna ila al-ikhlas na Muhammad Salihul Munajjim muna nan muna yin lakcoci mun yi lakta guda uku satin nan zamu ta hudu ran laraba akan ikhlasi kawai muke magana idan ka je kana karanta wannan littafi mana wallahi sai ka raina kanka fa sai ka ji cewa ya kamata ka ajiye duk wata hayaniyar duniya ka samu ka samu shiga a gurin Allah Allah za ka ji in ba ka samu shiga ba akwai matsala za ka ji yanzu damuwar wani ba damuwar ka bace kai ya za a yi ka gyara naka jama'a kuna fahimtar magana da ke ku dole sai ka da- za- dage wani daga cikin magabata ana ce masa yusuf ibn al-husayn allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi a aljanna ya ce a azu shay'in fi duniya abin da ya fi komai wahala a duniya ya ce al-ikhlasu shine yin abu saboda allah ba abin da ya kai shi wahala ba abin da ya kai shi wahala kun san dai tashi cikin dare ka yi ibada yana da wahala ko to abin da ya fi shi wahala in ji wani daga cikin magabata ya ce shi ne ka yi nafila kuma don Allah ka tashi ka yi ibada cikin dare yana da matukar wahala sai wanda Allah ya datar to abin da ya fi shi wahala kuma shi ne ka yi nafilar don neman yardar Allah domin ko kun san jama'a shin kam riya ko rashin yin abu ba don Allah ba shi ne ka yi abu don jama'a su yaba maka ba to ko kun san mutum zai iya yin abu shi kadai a ɗaki daga shi sai Allah amma ya zama ba don Allah ba ƙwarai da gaske shi kadai daga shi sai Allah amma ba Allah ne a zuciyar shi ba malamai suka ce abin da zai jawo masa haka ta faru shine al-ghururu wal ijabu bin nafsi zuciyarsa ta dinga riya masa kai amma fa kai dinnan mai kokari ne yanzu kowa yana bacci kai ka tashi kana ta ibada kai na rantsi da Allah daga haka ta ɗarsa su a zuciyarka shikenan Allah ya watsar maka da kayanka jama'a akwai matsala ko babu ikhlasi yana da wahala ko ba shi da shi yana da wahala al'ijabu bin nafs ka dinga jin kai wani abu ne kai kaɗai kake ibadar ba kowa a kusa da kai amma sai ranka ta dinga riya ma kai kana kokari kai kaza kaza kaza wallahi tallahi malamai su karanta wannan littafi hajatuna ila al-ikhlas ka ji abin da malamai suka faɗa ka ce Allah ya watsar ma da abin ka ba ruwansa da kai yasa hatta a zuci sai ka ji cewa kai din nan ba kowa bane ibadar da kake din nan ba komai bane annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara sahabbai lan yunziya ahadun minkum amalu ba wanda aikinsa zai tseratar da shi a gaban Allah mu ba komai bane a gurin Allah sahabbai da suka ji haka suka ce hatta anta ya rasulullahi hadda kai ma ibadar ka ba za ta tserar da kai a gurin Allah ba yace na'am hatta ana ni ma wallahi yawan ibada ta ba za ta tserar da ni ba illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu sai fa idan Allah ya lullube ni da bargwar rahamashi to amma yanzu kayi sallah na nafila raka'a bakwai a cikin dare kana ta jin kai kayi wani abu ka karanta qur'ani izu biyar ka- annabi yanzu yana cewa shi ma aikin sa ba zai kai shi tsira ba amma yanzu kai dan karamin aikin da kai kana nuna wa Allah cewa kaza yasa Allah sai ya goranta masu irin wannan a cikin alqur'ani qul atuallimuna Allah bidinikum Allahn kuma yanzu kuke nuna wa addinin ku kuke nuna ku kun yi wani abu wallahi jama'a in muna son tsira sai muna ɗaukar aikin mu ba komai bane a gurin Allah sai dai idan Allah ya ga dama ya lullube mu da menene da rahamarsa amma muna jiji da kai muna nuna wa Allah isa wallahi Allah wa zai watsar mana da aikin mu saboda haka abun ba karami bane girman sa ya wuce tunani na da naka ya kura tunanin kowa ma a duniyan nan billahi allazi la ilaha illa huwa jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku dole ne mu tsamdare mu gyara waɗannan abubuwa Allah maɗaukacin sarki ya gyara mana gabaki ɗaya da haka yake cewa a azzu shay'in mafi girman al'amari shine al-ikhlas yace wa kam sau nawa ajtahidu nakan yi kokari fi isqatir riya idan nazo zan yi aiki na tabbatar ba riya a ciki ina fata kuna fahimta faka annahu yambutu fi kalbi kai ka ce ana tsiro da wani riyar a cikin zuciyata ala launin akhar a bisa wani launi daban in nazo zan yi aiki sai na yi kokarin zan gidan Allah sai zuciya ta riya min wani abu sai in tunkuɗe sai ta ƙara riya min wani abu sai in tunkuɗe ya ce wallahi kullum haka nake fama wannan fa wanda daga cikin magabata ne yake faɗin wannan magana ya ce yadda ka san riyan nan wani tsiro ne in ka sare wani ya ƙara tsirowa ya ce haka yake mun a zuciyata ya ce da ƙyar na samu wallahi na tun kuɗin riya a cikin al'amarina al-imam ibn al-qayyim kuwa cewa yi la yajtami'u la yajtami'u al-ikhlas fil qalbi wa mahabbatin nasi wa thana'i wallahi bai haduwa tsakanin yi saboda Allah da sanya ban mutane wa tsama'i fi ma inda nasu da kuma kwaɗayin abin da yake hannun mutane kana aikin addini kana ayyukan musulunci amma babban target ɗinka shine ya za a yi kai amfani da wannan damar ka samu ka azurta kanka ba buƙatar ka lada a lahira ba wallahi wallahi aikinka ya rushe Allah ka tsare mu daga masifa irin wannan ka tsare zukatanmu ka yayi mana wannan matsaloli ya Allah ka wanke mana zukatanmu da gariya da rashin ikhlasi ya Allah abin yana da batukar wahala sai ka hada da addu'a kana karatu kana ilimi kana nutsuwa kana fahimta sannan sai kaga ka gyara in ba haka ba wallahi zaka zo kai ta aiki jama'a suna kallon kamar kana kokari a gurin Allah kuma kai ba kowa bane saboda Allah shi ya san meye zuciyarka ta kunsa Allah ka yayi mana don haka yake cewa wannan yana daga cikin abin nan daga cikin hanyoyin da mutum zai yi ƙoƙari ya ga cewa zuciyarsa ta tsaya akan ibada saboda Allah hanyoyi ne manya-manya guda uku na farko an ta'alama anna haƙƙallahi alaika a azamu mimma amilta minal ibadat na farko kasancewa haƙƙin Allah da ya kira ta yi a wuyanka da ka bauta mishi yana da girma sama da duk wani abin da kai na bautar Allah ka san wannan in ka gane haƙƙin Allah ya fi wannan ya fi aikin ibadar da kai to gaskiyar magana ka samu hanya ta gyara aikinka misalin da zan baka a nan kamar yadda malamai suke kawowa yanzu da za a tattara duk abin da kai ya isa ya biya Allah ƙwayar ido guda ɗaya da ya dasa maka a cikin ƙwallon kayanka wallahi bai isa ba kwayar ido ɗaya ni'imar ido kwaya ɗaya da Allah ya yi maka wallahi bai isa biya ba jama'a haka ne ko ba haka ba domin wannan idon da kake gani ga hidan wani ɗan tsoka ce aka dunkule ta bata wuce girman yatsan nan ba aka danna ta anan aka kawo ta fata aka rufe ta ga ta in ka buɗe kamar ta faɗo amma ba za ta faɗo ba tana jujjuyawa da wani ruwa amma ruwan baya tsiyayewa haka ne ko ba haka ba a cikin ta ma kansa wani ruwa ne da Allah tambayar da zan maka yanzu inda za a sa wata allura a tsira idan nan sai ruwan ya tsiyaye akwai wata lab da za a je a samo irin wannan ruwan a zo a dura maka a cikin idan duk duniya akwai irin wannan ruwan yanzu kokon gwiwan nan akwai wani ruwa mai yauki a cikinsa wanda yake juya kokon gwiwar yanzu duk ranar da tsautsayi ya faru sai kokon gwiwar ya cire wannan ruwa mai yaukin ya tsiyaye akwai wata lab da za a je ko wani guri da za a je ko wasu chemical da za a hada a zuba maka wannan ruwan ya dinga juyawa yadda Allah ya dasa shi dole sai na karfe ku yanzu ba kwa ga mutum jama'a mutum mutum jama'a idan ya samu matsala ta kafa ya karye duk yadda aka yi dabara duk kudinsa duk mulkinsa duk matsayinsa a duniya idan aka je aka yi masa kafa aka saka masa in yana tafiya wallahi sai ka gane wannan kafar ba ta Allah ba ce a jikin shi ta bature jama'a haka ne ko ba haka ba bai isa ya yi tafiya normal da irin tafiyar da idan Allah ya dasa mutum kafa lafiya kalau yake takawa ba to abu na farko malamai suka ce ka gane duk ibadar da kake dinnan komai ƙoƙarinka komai dagewarka to haƙƙin da yake wuyanka na Ubangiji ya fi girman duk abin da kake yi masa na bauta. Haƙƙinsa ya fi wannan abin duk da kake yi, to in ka gane wannan, to ka samu hanya ɗaya da za ta taimaka maka wajen yin abinka tsakaninka da Allah. Sai ka ji cewa lalle kai ba komai ba ne, ba za ka dinga ganin girman aikin ba. Abu na biyu daga cikin abin da malamai suka faɗa cewa yana saka mutum ya gane cewa aikin da yake yi ba komai ba ne shi ne a taufiƙo minallahi cewa Allah ne ya datar da kai yanzu nan karatu muke yi aiko to amma ko kun san yanzu akwai wanda Allah bai datar da shi ba tun da yake a rayuwarsa bai taɓa zuwa ma majalisin karatu irin wannan ya zauna aka ce masa ƙala Allah ƙala Rasulullahi ba to yanzu ba za ka gane kai ba dabarar ka bace ba dacewa ce daga waye daga Allah subhanahu wa ta'ala dacewa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan dalilin ya sa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana yake cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu a cikin suratun nur ya ce wallahi ba don falalar Allah a kanku da kuma rahamarsa ba ma zakaminkum min ahadin da Allah bai tsarkake kowa a cikinku ba sai ce walakin Allah ya zaki man ya sha'u sai dai Allah in ya ga dama yana tsarkake wanda ya ga dama wannan dalilin yasa Allah ya ce wa alamu anna fikum rasulullah ku sani a cikin ku akwai manzan Allah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum da annabi zai dinga biye muku cikin da yawa daga cikin al'amura da kun wahala sai ce walakin Allah habbaba ilaykumul imana sai dai Allah shi ne ya soyantar muku da menene da imani wa zayyana fi qulubikum kuma ya kawata imanin a cikin zukatanku wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isya kuma Allah ya kyamatar da menene al kufru kafirci wal fusuqa da fasikanci wal isyana da sa'o a cikin zukatanku ulaika humur rashiduna fadlan min Allah falala ce daga Allah ba dabaran mu bace a cikin suratul takwir Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa faman sha'a minkum liman sha'a minkum an yastaqi wanda ya ga dama a cikin ku ya tsaya yayi addinin sa tsakaninsa da Allah kai ka ce mu muke da zabin mu yi dan Allah sai Allah ya ce amma wa mata sha'una wallahi ko kun so ku yi tsakaninku da Allah ba ku isa ba illa an yasha Allahu rabbul alamin sai idan Allah ubangijin halittu ya datar da ku ashe duk dacewar da kaga kayi waye datar da kai Allah ne duk abin da kaga ka zagi a kai kana yi wallahi baka da wata dabara da hikima in ba wa ba in ba Allah jama'a jama'a jama'a ya ishe mu mu gane abin nan ba na kowa bane na Allah ne da Allah ya ce akan annabi Muhammadu walaula an sabbatnaka da a ce ba mu tabbatar da kai akan dugaduganka na addini ba laƙad kitta tarkanu ilaihim shay'an kalila ka yi kusa da ka karkata zuwa ga kafirai karkata yar kaɗan annabi muhammadu jama'a Allah ya ce ba don mun tabbatar da kai akan dugaduganka ba ai ka yi dab da ka karkata zuwa ga kafirai karkata yar an ashe shi kansa annabin bayin wa bane bayin kansa bane yin Allah ya yasa yan aljanna jama'a Allah ya sa muna ciki da ni da ku baki daya idan kiyama ta tashi suka higa aljanna sai su daga hannu suka ce sai suka ji sun ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha mun gode wa Allah da ya mana shiriya ta ikhlasi da tauhidi ya mana shiriya ta addinin musulunci wa ma kunna na hatadiya billahi allazi la ilaha illa huwa ba mu isa mu samu shiriya zuwa ga wannan tafarki ba laula an hadana Allah ba dan Allah ya shiryar da mu ba wannan a aljanna kenan an gama karaskiyar duniya gaba daya an gama firgicin kiyama gaba daya an gama duk tashin tashina an samu Allah cikin iyawarsa da falalarsa ya kubutar da mu zuwa aljanna in Allah ya yarda mu ne masu wannan godiyar a gobe kiyama a cikin jannatul firdausi Allah ya sa muna ciki haka za mu gudu baki mu ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha mun gode wa Allah da Allah ya shiryar da mu zuwa ga wannan tafarki wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu kasance masu shiriwa mu kama wannan hanya ba ba dan Allah ya ga dama shiryar da mu لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu abu na uku da ake so ka gane cewa Allah maɗaukakin sarki ne ya datar da kai alhaya'u min Allah ka dinga jin kunyar Allah ka dinga jin kunyar Allah ka dinga fatan Allah ya karba aiki Allah maɗaukakin sarki ya bayabu bayan Allah masu ikhlasi Allah ya ce wallazina yu'tuna ma atau ma atau ko wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'una su ne waɗanda idan suka ba da abin da Allah ya buƙace su na ibada suna bayarwa ne zuciyarsu tana menene raurawa me ma'anar raurawar shine suna tunanin shin Allah ya karɓa aikin nan ko bai karɓa ba ya karɓa ko bai karɓa ba ma'ana suna raina aikin suna cewa ya Allah a karɓa da haƙuri ba mu yi komai ba amma a karɓa da haƙuri ya Allah wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un Allah ya ce su ne waɗanda idan suka zo za su bada aikin ibada za su yi aikin amma zuciyarsu tana raurawa ka taɓa yin sallah ka tsaya ka yi zugum a ce wane ya dai ce to inda yi sallah ma mu sani ba ko Allah ya karba ko bai karba ba Allah dai ya karba ka taɓa yi ka taɓa wani aikin ibada kana tunanin an karɓa ko an dawo dai ko ko kana yi cikin gadara da jin cewa kawai kawai ma dole a baka aljanna kawai ina so mu fahimci darasin da kyau wallahi kankan da kai ga Allah wallahi shine zai samar maka da rahama a gaban Allah ba jiji da kai ba da nuna isa da nuna wa Allah kai wani ne yanzu jama'a yanzu jama'a a duk duniya wanda ɗaki ne mafi daraja a gurin Allah ka'aba waye ne ya gina ɗakin ka'aba annabi ibrahim da hidawa annabi ismail waye saka su yi ginin allah saboda darajar ɗakin ka'aba fa allah cewa yi wa man da kana amina in ka shiga shikenan ka aminta haramin makka saboda ka'aba Allah ya ce ko abin farauta kar a yadda a harbe shi a lokacin aikin hajji kana harbe harbasa ka harbe aikin hajjin ka gaba daya saboda darajar wannan ɗaki lokacin fatuhu makka manzan Allah ce waye duk wanda ya higa ka'aba ko taba shi kar ayi amma ko ka san Allah ne ya ce a gina ɗakinsa ne aka gina daraja ɗakin yake da shi martaba ɗakin yake da shi annabi ibrahim shugaban ma'ana uban annabawa gaba ɗaya da ɗansa suka gina amma da suka zo ɗora tubalin ginin sai allah ya hakaito mana abin da suka faɗa suka allah ya ce wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'id min al wa isma'ilu sai ya ce rabbana taqabbal minna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ɗakin ka'aba suka gina amma suna roƙo suna cewa to Allah mun gama Allah za mu yi Allah ka karɓa abin da muka yi me yasa annabi Ibrahim bai gadara ba a mu aina mu karɓaɓɓe ne Allah da kansa ya turo mu mu gina a ai an gama ɗakin na Allah ba namu ba a ai karɓaɓɓe ne suka ce rabbana taqabbal minna Allah ka karɓa mana wannan aiki yanzu dan Allah baka ji gaba ɗaya gwiwarka ta sace ba kai aikin wa Allah ma'ana Allah ne ma wahayi yace kai sallah sako ka samu daga annabi Muhammad amma shi annabi Ibrahim Allah da kansa ya haka cewa mu muka ce ya gina ɗaki amma da ya gama sai ya ce Allah muna roƙonka ka karɓa mana saboda haka ƴan uwa da ni da ku muna roƙon Allah ya karɓa mana ayyukanmu ya karba mana ayyukan mu Allah ka karba mana ayyukan mu Allah ka sa dan kai muke waɗannan abubuwan ya Allah Allah ka karba mana ayyukan mu Allah ba dan halin mu ba ba dan abin da muka yi ya kai wani abu ba Allah dan rahamar ka Allah ka karba mana Allah ka raba mu da yi da riya da yi ba dan Allah ba ya Allah Allah ka amsa mana ayyukan mu Allah ka tausaya mana Allah ka lullube mu da rahamar ka hadisin mu na ƙarshe hadisi ne daga wanda shine na ƙarshen babi hadisin itibar dan malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah qad harrama ala nar Allah ya haramta wa wutar jahannama man qala la ilaha illa Allah duk mutumin da yace la ilaha illa Allah yaftagi bi zalika wajha Allah yana mai neman fuskar wane ne fuskar Allah da haka duk mutumin da ya furta kalmar shahada yana neman fuskar Allah da haka annabi Muhammadu ya ce Allah ya haramta wa wuta cin naman wannan mutum waɗannan hadisai guda biyu da muka faɗa ɗaya Bukhari ya rawaito shi ɗayan kuma Bukhari da Muslim suka ainihin wato rawaito shi abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato ba mu dada wanda muka yi tuntuɓe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku subhanahu wa ta'ala ya kankare mana ya yafe mana هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته